بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى شاشد قوة الربيع الثاني شكرة تدبو دي دريه دو دا أربعين دا أكو هجرية wanda ya dace da 21 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 110 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab wanda muke gabatar a annan masallaci mai albarka na ihya sunna a cikin birnin kano Najeriya idan yan uwa za su iya tunawa mun ɗauko karatu taryam-taryam akan bayani dangane da hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa garin Madina to mun taho dai muna hanya har yanzu ba mu shiga Madina ba yau ne insha Allah za mu shiga Madina watakila ma da lokaci mu tattauna akan gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam مالي يجي فصل ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وكانوا يخرجون من يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم مالي يجي يا عند الأباري يزوى mutanen madina cewa manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ya fito daga makka tabbas garanti ya baro makka sun samu labari to sai saboda kauna kauna kauna da mutanen madina suke yi wa annabi tun kafin ya zo madinan ta kai ba kullum sai sun fita wani guri da ake ce da shi harra su je su zauna suna ta jiransa to ba waya ba waya ba komai a wannan lokacin da za a iya bugawa a ji yanzu yana daidai ina saura masa kwana nawa ya iso kuma malam haka suka rayu ba damuwa fa yawwa ba yanzu kai ban an ɗauke maka network kana ta zage-zage kana ta surutu kana ta waye to da ai duka ma ba network ɗin gaba ɗaya ba ko mun rayu babu da a ce akwai waya ko akwai wata turayya ko akwai wata wacece ko wokin tokin ko wane ne ko akwai wani fax ko akwai wani waye to da za su iya communicating su gane cewa yanzu annabi yana daidai ina amma ba labari don haka tun da suka samu labari ya fito kawai kullum sai su fita zuwa harra su zauna suna ta jiransa ya zo ana jiransa ana son ya zo idan rana ta yi tsanani ta yi zafi ta yi zafi sai su koma gidajen saboda ba za su iya jurewa tsananin zafin ranar a lokacin na sauraron zuwa annabin ba saboda madina akwai zafi sosai oba da ka sai su koma kuma sun san cewa shi ma ba zai shigo a cikin wannan tsananin zafin ranar ba kullum ba haka suke ta yi su je su dawo su je su dawo wannan yana nuna musu wannan yana nuna mana cikakkiyar kauna da mutanen madina suke da shi haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam طيب فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر سنة من نبوته خرجوا على عادتهم فلما حميت الشمس رجعوا وسعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فصرخ بي على صوتي يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء هذا جدكم الذي تنتظرونه وتنتظرون ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta goma sha uku daga annabta annabi sallallahu alaihi wasallam daga bashi annabta shekara ta sha uku ranar litinin watan rabiul awwal mutanen nan da suka daɗa fita a bisa al'adarsu yadda suka saba suka je inda za su jira annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta jira rana ta yi zafi shine hamiyatu shams bai zo ba sai suka juya suka tafi gidajensu sai wani mutum cikin yahudawa a garin madina sai ya je ya hango wani tudu a cikin tuddai na madina tsauni-tsauni da ake da su a madina wani sha'aninsa ne ya kai shi ya je ya hau wannan dutsen yana hawa yana leƙawa dube-dubensa kwatsam kawai sai ya gano manzan Allah gari can yana tahowa shi da sabansa ya cikin irin kawalwal ne yaɗin nan irin in mutum yana nesa sai ka hango shi kamar a cikin ruwa ne hanya in in ta miƙe nesa can sai ga kamar da ruwa a kwance to can ya hango annabin da shi da sabansa ai sai ya yi ihu a kan dutsen nan ka duba ba yahude ne ba musulmi ba irin na da yahudawan ko ya yi sauti ya yi ƙara yana murna ya ce ya ƙabila bani kaila ga ɗan uwanku na shi da mutum da bai hude ne kaga dole ce dan uwanku ga dan uwanku nan da kuke jira ya fazo madina ga kakanku da kuke saurara gashi ya iso ina muku albishir muhammadu ya iso madina kaga wani abu mamaki ba yahudi ne ya fara ganin annabi ya iso madina kuma bai yi shiru ba sai da ya yi bushara wa musulmi ya gaya masa ya gaya musu فسار الأنصار إلى السلاح ليتلقوه متانا مدينة سوني بنو قيلة دن سكي مزا مزا سكي نيمو مكامنسو don da daman ba a tafiya sai da abin rikewa a hannu warai ko saboda yanayi suka ɗebo makamansu annabi za su tara suka sani ko za a tare su a hanya a kawo musu farmaki don haka suka yi tanadi suka ɗauko makamansu suka shirya don su je su taro annabi su ba shi cikakkiyar kariya alaihi salatu wassalam su shigo da shi garin madina ya samu full security وسمئت الوجبة و... و... والتكبير في بني عمرو بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتهية النبوة وأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ابن القيم yake cewa sai aka jiyo wani ƙara wani abin da ba a saba jinsa ba a unguwar bani amr ibn auf musulmi kawai sai aka ji su kuma suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar suna daga sautinsu damun duk inda musulmi yake ya ga wani abin farin ciki da jin daɗi to kabbara yake farahan bi qudumihi suna farin cikin zuwan annabi wannan takbirat da suke ta yi suna yi ne don nuna farin cikinsu ga zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka fita daga gidajensu liliqa'ihi don su je su haɗu da annabi suka haɗu da shi ɗin kuma ga su ga shi kwatsam suka yi masa gaisuwa irin gaisuwar annabta wa hayyanku bi tahiyyatin nubuwa ma'ana gaisuwar da zaka gane cewa wannan annabi ne ba normal gaisuwa da ake wa mutane ba na'am ba tsugunawa ake yi ba ba durƙusawa ake yi ba kalmomi ne ake faɗa na girmamawa ya nabi Allah ya rasul Allah sallallahu alaihi wasallam suka kewaye shi suna ta yin ɗawafi me ɗawafi zagaye lokacin da ya zo suka haɗu da shi ya ɗan tsaya ko ya zauna duk suka kewaye shi kawai zagayawa suke ta yi suna ta kallonsa suna zagayawa ka malam annabi ya ga gata a madina malam Allahu akbar ya rab gata dai ta gaske Allah ya nuna annabi gata a garin madina malam suka yi ta zarubtu suna kewaye suna ta zagaye a kansa suna cike da farin ciki dangane da zuwan annabi wasakinatu taghshahu nutsuwa sai lulluɓa annabi yake da ka gan shi za ka ga a cikin nutsuwa yake ina magana tsoro cewa an ce an ba da kuɗi wanda ya kamo shi za a ba shi kaza ya manta ma wasakinatu taksha nutsuwa tana ta lulluɓa annabi sallallahu alaihi wa sallama yau ba shi kaɗai ba duk wanda ya zo wurin duk wanda ya zo wurin Allah yana saukar da wahayi yana cewa lalle Allah shine majibincin al'amarinka sannan da jibrilu da sauran muminai gaba ɗaya suna son ka ga mala'iku kuma suna taimakawa bayan wannan to yanzu dai mutanen madina sun hadu da annabi kun ji na gaya muku ya suka tariyo shi sannan yanzu gashi sun hadu da shi sun kewaye shi sai zagaye suke suna ce yin dawafi sun nuna masa ƙauna fasara hatta nazala bi quba fi bani amr bin auf annabi ya ci gaba da tafiya bai tsaya ba sai da ya je daidai quba quba din nan dai da ka sani da in ka je umra kana zuwa to nan ya je ya sauka a wurin bani amr ibn auf sannan da kuma kulsum ibn al-hadam wasu malama suka ce a wajen sa'ad ibn khaisama amma wal awwalu asbatu zancen farko shine yafi tabbata yafi inganci annabi ya tsaya a wannan kuba din a wannan unguwa ta kuba arba'a asharata laila sai da ya kwana goma sha hudu sati biyu kenan ko ku duba tsakanin kuba da ainihin madina ba nisa ko bai wuce tsakanin kuba da ba ni sunan shi da madina bai wuce daga nan zuwa daga nan zuwa round din belrod ba zai wuce haka ba insha Allah in yayi nisa a ƙarsa a ƙarsa bata kenan kaga da kafa ma zaka ci to amma da yake Allah yana so ya assasa wani abu a wurin dalilin zamansa a wurin kaga ya samu masjid quba yanzu gashi nan annabi ya faɗa cewa duk musulmin da ya zauna ya je madina man tatahara fi baitihi thumma ata masjid quba wanda ya alwala a gidansa sannan ya tafi masallacin quba ya je ziyara ya sallah raka a biyu za a rubuta masa ladan umra ƙwarai kuwa wata umra ce da ba sai an biya kudin biza ba ba kuma sai an hau jirgi ba kana cikin umran ka je umran akwai wata umra kuma da za ka samu lada shi ma masallaci ne mai albarka yana da tarihi wata rana mu karin tarihin san sha Allah sannan kuma wuri ne wanda yake musulmi suna yawan zuwansa kullum masallacin uba kullum a cike yake da mutane Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa babban malami da ya rasu Sheikh Zarban al-Ghamidi rahimahullah malaminmu kuma babanmu kuma malamin malamanmu malamin duk malaman nan na suna na nan dukansu gaba ɗaya malamin su ne kuma uba Sheikh Zarban al-Ghamidi wanda ya rasu kwanaki yana cikin limamai na masallacin Quba mutum ne fasihi mutum ne mai basira mutum ne mai son 'yan Najeriya wanda ya taimaka wajen assasa daura da larabawa suke zuwa daga ƙasar saudiya su ɗauki ɗalibai duka ya ɗauki nauyi ya tsaya a kan najeriya sosai babu wani malamin da ya taimaka wa 'yan najeriya irin sheik zarbanul ghamidi wallahi ya kula da iyaye ya kula da kakanni har da jikoki ma wallahi duka malaman nan su dr bashir su dr sani su sheik abdulwahab su wane sheik dr abubakar birnin kudu su dr mansur sokoto dukkansu babansu ne dukkansu malamansu ne yana son su kuma dukkansu shine sababi daga cikin sababban kasancewarsu a ƙasar ƙasa mai tsarki wajen karatunsu ɗan uwa bawan allah mutumin arziki mun rasa malami mun rasa uba jagora yana son najeriya sosai kuma ya taimaki 'yan najeriya matuƙa karatu to limami ne a wannan masallacin na uba Allah ji kansa Allah ya fi masa Allah kuma ya ba mu haƙurin rasa shi annabi ya sauka a uba sallallahu alaihi wasallama ya yi waɗannan kwanaki bisa ga saɓani na ruwayar malamai malai cewa assasa masjida quba kaji a lokacin zamansa na sati biyu din nan ne ya kafa foundation na masallacin quba ya yi shi ashe shi ma masallacin quba na annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wa huwa awwalu masjidin ussisa ba'da an-nubuwwa masallacin quba shine masallaci na farko da aka assasa shi bayan annabi ya zama manzan Allah ya zama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ma riga masallacin madina wannan masallacin uba shine la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي yayin da ranar juma'a ta kasance da umarnin Allah manzon Allah sallallahu ya tashi ya hau abun hawa ya gangara zai tafi Madina ranar juma'a ya shirya zai tafi madina da safe kafin ya karisa saboda yanayin tafiyar a da ga daji ne ga ba hanya ta kwarai ga akan raƙuma da dabbobi ake duk wannan tafiyar fa mala akan raƙumi ake kwatsam sai lokacin sallar juma'a sai yayi sai juma'a sai ta riske shi a bani salim ibn auf manzo Allah ya haɗa musu ya yi musu juma'a ya haɗa sahabbai da za su raka shi ya ce mu tsaya mai sallar juma'a hanya a daidai wurin da yake ake ce da shi fi batnil wadi wanda shi ma yana nan ana ce da shi masjid juma'a shi ma kusa da ƙuba ɗin yake kusa da ƙuban yake ya taho ya gangaro zai ƙarasa madina kafin ya ƙarasa juma'a ta riske shi sai ya tsaya ya yi sallar juma'a a wannan wurin ya hudu ba juma'a aka yi sallah madina dai alkhairi ya sauka daga nan kuma dai yana da inda zai ji yana da ina inda za shi summa rakiba fa akhadhu bi khitami rahilatihi halumma ila al-adad wal-uddati was-silahi wal-mana'ah فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فلم تزل سائرة سائرة به لا تمر بدار من دور الأنسار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ويقول دعوها فإنها مأمورة فسارت حتى وصلت موضع مسجده اليوم فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله وكان من توفيق الله لها وإنه أحب, أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم وبادر أبو أيوب إلى راحلته فأدخله بيته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع راحله رحله المرء مع رحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ ناقته فكانت عنده الله أكبر ana cikin wannan yanayi annabi ya gangaro ya gama sallar juma'a kenan sallallahu alaihi wasallama sai ya kama hanya zai shiga garin madina tab da shigansa a bakin titi ko a bakin gari kawai sai aka zo ana ta kokawa akan linzamin abin hawansa suna cewa zo ya rasulullahi shigo ka zo ka samu tallafi da agaji ga tanadi ga adadi ga tanadi ga makamai da muka tanada don kare musulunci ga kuma duk abin da za mu baka na mana a kariya mana suna masa albishir tun da ka shigo nan ba wanda zai taba ka kuma za mu iya yin duk abin da za mu yi mu kare maka mutuncinka da darajarka shi yasa aka ce da su al'ansaru yuhibbuna man hajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa al'ansar mutanen madina mutane masu taimako al'ansar mutanen madina mutane masu son sunna al'ansar mutanen madina masu karamci al'ansar mutanen madina wadda ba su gajiya da baki har yanzu tasirin kasancewar annabi yana wannan gari ya yi tasiri wa mutanen wannan gari mutanen madina wallahi malam wannan taimako din da son bakin har yanzu akwai shi ka zo ka zo ka zo ana ta jan taguwarsa yana cewa ku kyale ta Allah ne ba ta umarnin inda za ta tsuguna ku kyale ta Allah ne ba ta umarnin inda za ta tsuguna ibn qayyim ya ce bata gushe ba wannan taguwa ta annabi tana ta tafiya tana ta tafiya babu wani gida da za su zo wucewa ta kofar garin madina a cikin madina face sai mutanen gidan nan da matan gidan da 'ya'yan gidan da masu gidan sun ce don Allah ka zo ka sauka a gidanmu ba wani gida da taguwan nan ta zo wucewa face sai da aka fito aka yi wa annabi tayin ya zo ya sauka a wannan gida kai bawan Allah nan ya ga ya ga taimako bawan Allah nan ya ga ya ga ya ga kauna ta gaske malam yace falam tazal sa'ira به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم yana cewa ku kyale taguwan nan ku batta ku batta ku batta Allah ne yake bata umarni taguwa ta ta tafiya har sai da ta tsaya masjidihi al-yawm wurin masallacinsa a yau din nan nan taguwarsa ta tsaya kawai tana zuwa wurin chat sai ta tsaya a lokacin wurin fili ne na wasu yara marayu mahaifinsu ya mutu a madina filinsu ne taguwa kawai sai ta tsaya a wurin ga can ana ta gayyata ta zo zo zo zo ashe taguwa kan ita tana neman wurin masallaci take nema ba wai magana gidan annabi ba ina masallaci nan dan nan ne gidan gwagwarmaya sai ta tsaya a inda aka yi masallacinsa a yau fa barakat sai ta tsuguna ta durƙusa manzon Allah bai sauka a kanta ba yana kanta walam yanzil anha hatta nahadat bai sauka a kanta ba sai da ta yunkura wasarat qalilan ta dan yi tafiya kaɗan shi ma wahayi ake masa ai ai bai sauka ba yana kanta ta daɗa yunkurawa ta ƙara yin tafiya kaɗan ta yi gaba sun maltafatat wa raja'at ta taguwar ta waiwaya sai kuma ta juyo eh fi mawdi'i al-awwali ta juyo ta koma wurin da ta fara tsayawa da farko din nan fa barakat sai ta tsuguna fa nazala anha to nan ne fa da ya ga ta zauna a wuri sau biyu to sai ya sauka ya ce to nan Allah ya ce ne masallaci Allahu akbar ya rab Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nan Allah ya ce ne masallaci ta sauka a wannan riwaya ibn qayyim ya ce wa zalika fi bani najjar akhwalihi a unguwar banu najjar kawunnan shi annabi kun san kawunnansa a madina suke kawunnai yan uwan wato mahaifiyarsa malam ya ce wa kana min tawfiqillahi laha kuma yana daga cikin wato tawfiqin Allah tabaraka ta'ala gare ta ita kabilar ta kawunnan annabi din فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك دام النبي ياسو يسوكا a unguwar kawannansa don ya girmama su cewa ya zo madina bai ki ‘yan uwansa ba ya yi zumunci don ya girmama su kuma hakan aka yi Allah ya ba su wannan girma suka zo suna masa magana yaya maganan masauki faja'alu yukallimunahu fi nuzuli alaihim yaya maganan masauki inda zaka sauka a wajenmu ana cikin wannan magana wub abu ayyub al-ansari sai yayi maza sai ya je kama dabbar annabi abun hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi malam yana kama abun hawan nan sai ya ce a buɗe ƙofar gidansa aka buɗe sai shigar da abar hawa annabi ya je ɗaure ta a can ya gama eh wallah fa adkhalahu baitahu mutane suna ta jan annabi a can ɗin ma fa sai jin rigarsa ake ana ta jansa ana ta jansa zo gidanmu zo gidanmu zo gidanmu zo gidanmu sai annabi yana cewa ku yi haƙuri almar'u ma'a rahlihi almar'u ma'a rahlihi mutum yana tare da dabbarsa mutum ba za a raba shi da dabbarsa ba inda dabbarsa ta shiga nan zai shiga ashe shi abu ayyuba ya karanta ya sani cewa al'ada ta larabawa ko tafiya suka yi duk inda suka ajiye dabbarsu a nan suke kamar kai ne a yanzu da rantsetsiyar motarka ka ga inda ka faka ta kana nan a kusahi almar'u ma arhalihi kenan ba za ka yi sakaci ba وجاء أسد بن زرارة فأخذ ناقته فكانت عنده أسد بن زرارة يتتن دي جاك يتشتو شيكنا سيزو يساي متاقور النبي yana da wata taguwa sai ya kame ta sai ya ce ni kuma wannan tana gidana kama wannan riwaya ibn sa'ad ya kawo ta a cikin at-tabaqat al-kubra da imam at-tabarani tana da rauni hadisin abdullahi bin zubair imam al-haisami a cikin majma' az-zawaid yace akwai siddiq ibn Musa Imam Zahabi yace laysa bil hujja manzo Allah ya wayi gari wa asbaha kama qala Abu Qais Sirmat al-Ansari wa kana ibn Abbas يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مياتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يأوي كيؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا ibn hisham ya kawo wannan abu ya din gaba daya a cikin sira dinsa Allah ya yi masa rahama Abu Qais Sirmat al-Ansari yake fada Ibn Abbas yana ta zuwa ya je ya dawo yana ta wato karanta waɗannan baituka na waka yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallama da zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya zauna cikin ƙurashawa wani adadi na shekaru sallallahu alaihi wasallama yana ta tunawa ina ma zai samu masoyi na haƙiƙa wanda zai taimake shi wajen isar da kalmar Allah yana bi duk wani babban taro da za a yi a shekara biki shine mawasim ya je ya kai kansa shi annabi yana tallata kansa yana cewa jama'a gani ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wallahi malam bai samu waye zai karbe shi ba bai samu waye zai ji kiransa ba bai samu waye zai goyi bayansa ba yau gashi a madina cikin gata ya ce yayin da annabi ya zo mana bayan ya sha tafiya mai nisa ya samu gindin zama a garin madina sai ya wayi gari yana cikin farin ciki wa asbaha masruran bi taibata radiya yana cikin farin ciki a garin taiba madina kuma ya yarda da garin yana cikin yarda da amincin Allah tabaraka wa ta'ala ya wayi gari a madina baya jin tsoron zaluncin duk wani mai zalunci ya wayi gari yana nesa daga dukkan wani abokin gaba kuma baya jin tsoron wani mai zalunci da zai zalunce shi a garin madina wala yaksha minan nasi baghiya yace muka zuba masa dukiyar mu gaba daya mun bashi tallafi mun bashi agaji kuma da dukiyar mu wacce take halal a duk lokacin da muka shiga cikin yaƙi da duk lokacin da muka shiga cikin wani matsi mun taimaki annabi da duk abin da Allah ya hore mana kuma duk wanda annabi ya gaba da shi a cikin mutane wallahi muna gaba da shi mutanen madina ke duk wanda annabi ya ce baya son sa wallahi mu ma ba mu son sa ko da ku aboki ne na kusa na jiki da jiki wanda ake haɗuwa da shi kuma mu mun sani annabi ya koya mana laraba gairuhu babu wani ubangiji tabaraka wa ta'ala in ba Allah ba kuma ya koya mana mu fahimci cewa alkur'ani littafin Allah shine mai shiryawa wa anna kitaballahi asbaha hadiya littafin Allah ya waye gari shine mai shiryawa ibn abbas yake cewa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi makkah fa umira bil hijra annabi da a makka yake Allah ya umarce shi ya ce ya haɗa kayansa ya bar makka ya fita ya je hijira kuma Allah ya saukan masa da wannan aya cikin suratul isra'i aya ta 80 wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira da umarnin Allah kenan ya bashi umarni ya fita ya shiga matkhala sidqin wa makhraja wa makhraja sidq ya bar maka ya shiga garin madina imamu qatada yake cewa akhrajahu Allah min makkah ila al-madina makhraja sidqin shine zai fasara mana ayatin Allah ya fitar da shi da garin Makka ya kai shi Madina makhraja sidqin mafita ta gaskiya yace wa nabiyullahi ya'lamu annahu la taqata lahu bi hadha al-amr illa bi sultan shi annabin Allah ne ya san bai isa wannan abun ba sai da wani mulki da karfi na ubangiji fasala Allah sultanan nasira dan haka annabi ya tambayi Allah ya bashi wani karfi ya taimaka masa magana harkar hijira din nan ai babban abu ne ai ya saba a makka anan aka haife shi a makka ya bar garin makka ya bar iyalansa yanzu za mu zo mu karanta ku ji hatta wasu daga cikin iyalansa sai daga baya aka kai masa su to kaga wannan ai babban abu ne yanzu yadda kake zaune a garin nan ka miƙe kafa kana jin daɗi ka gina a can ka tara a can ka buɗe a nan wani dalili ya ce za ka haɗa a ce za ka haɗa kayanka ka bar garin nan ka koma garin da baka da komai za ka fara rarrafe ne ai sai an shirya malam ai ba kowa zai iya wannan bai to amma da taimakon Allah da agajin Allah haka annabi ya tattare ga baki ɗaya ya fita ya bar garin makan nan yana son makan nan amma ya koma garin madina duk da cewa makka ita ce mahaifarsa a makka ya yarinta a makka ya ido a makka an aka naɗa shi annabi amma yau da umarni na Allah Allah ya ce ba a son zaman makkan naka ka koma garin madina ka je ka kafa daula islamiyya ka zo kuma daga madinan za ka dawo ka buɗe makka a zo a yi musulunci na gaya muku yayi ya fito daga makkan ransa ma aka nema ko ransa aka nema ransa aka nema amma Allah ya tsare masa ransa wallahu ya asimuka minan nas Allah ya alƙawari zai kare shi daga mutane daga kaidin mutane to haka Allah yake lamarinsa wani lokacin kana son abu sai Allah ya hana maka wannan abun dan ya jarrabe ka dan ya gwada maka cewa al'amari a hannunsa yake fitowar annabi daga makka ya dawo madina ya kamata mu ɗauki darasi akan wannan cewa kada mutum ya ji cewa zai zauna a wani wuri ya miƙe ƙafa ya ce babu abin da zai fitar da shi wallahi wani dalili zai iya zuwa tashe ka ko shakka babu to sai ka shirya rayuwa duk inda ta kama sai a yi ta dan me ya bar maka ya koma madina li ajlillah saboda Allah ka duba da ya je madinan ya kafa daula ta musulunci ita ma albarka ya sauka a cikinta ka duba gabar da ya samu wannan yana nuna zai iya kai ɗan gari ne kana da asali kana da tushe Allah ya jarabe ka da miyagu abokanan gaba su yi ta faɗa da kai wallahi malam idan ka haɗu da makiya ko a unguwa makiya ko a kasuwa makiya ko a wani dandali wurin zama wallahi in kiyayyar ta yawa sai ka ji wurin ya fita daga ranka in ka gina gida ya fi na miliyan dubu a wurin idan baka samu abokanan zama masoya ba ka haɗu da makiya ana taimaka kutun gwela ji za ka yi wallahi gwanda ka sai da gidan nan ko miliyan ɗari ne ma ka yi asarar miliyan ɗari tara ka tashi ka bar wurin haka kuma duk lokacin da mutum ya zauna a wuri babu zaman lafiya ko me ya kashe a wannan wurin wallahi sai ya ji cewa gwanda ya tattara nasa ya nasa ya bar wannan wuri ya yi sacrifice ya haƙura da duk abin da ya kashe to haka annabi ya tashi a makka ana aka haife shi ka duba ka'aba gaba ɗayanta a makka take amma wallahi sai da aka wayi gari Allah ya ce ya fita ya bar garin makka mun taɓa karantawa a tarihi sayyidina abubakar a lokacin da suke zaman makka nan wata rana ya tashi matsin ya yi yawa ya ce wai ku a gindin kaba kenan yana cewa wai ku shawa wai ba za ku yi imani da mutumin nan ba wai ba za ku taimaki mutumin nan ba wai ba za ku yi addinin mutumin nan ba malam da suka same shi malam na farko dai suka fara jirkiɗo shi daga kan tudun da ya hau yake musu magana suka jawo shi suka rinka dukansa sai na abubakar suka ba shi kashi da gaske don wulakanci a riwaya aka ce wallahi wasu da takalma da bayan takalmi suka yi ta dukan abubakar kuma a fuska sai da suka kumbura shi ya kumbura bum mai riwaya yake cewa in ka ga fuskarsa ba za ka iya gane bambancin kwarmin idansa da kumatunsa ba ya gama kumbura gaba daya akan me aka yi masa wannan akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kawai ya ce ku imani an ruwaito mana a makkan nan annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo ya yi sujada yana sallah suka je suka ɗauko tumbi na raƙumi a cike da wato gudawa da zawayi da zawo gidan kashi na raƙumi in ka ga tumbin bujimi ma za sai ka daɗa waiwayawa gaba ɗaya cikin nan nasu tumbi ne kaya ne guda to ballantana na raƙumi drum ne guda ai wallahi malam yana sujada bawan Allah nan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ji yayi kashi yana ɗiga ta kunnensa ta hancinsa ta bakinsa sun ji kashi sharkaf da kashin raƙumi da gudawa da tumbin raƙumi sun tsiyaye shi a kansa bai daga ba yana ci gaba da roƙon Allah yana addu'a na'am komi lokaci ne malam ku ba su dama su yi duk abin da za su yi lokaci ne akwai lokacin da mutum sai ya nemi sulhu na na fatima ita ce ta iya zuwa a matsayinta na mace a lokacin ta zo ta kawo annabi tallafi da agaji ta sunkuya tana zubar da hawaye tana ɗebe kashi a gadon bayan babanta da wannan tumbin raƙumi ta ɗebe ta zubar da shi ta gaya musu baƙaƙen maganganu ta ce me ya muku me ya muku to saboda ita mace ce mace tana da daraja a wajensu ba su isa su taɓa ta ba duk abin da za ta yi ba za su taɓa ta ba ta buɗe musu wuta ta ce kawai don ya ce ubangijinsa shine Allah sai a sa shi gaba a hana shi sakewa a hana shi ibada kaga yar kirki kenan yar arziki na na fatimatu duka wannan kar ku manta mun karanta da ku matsin da suka shiga kasuwa sai da aka hana su zuwa makka fita wata hulɗa da wani yawo wallahi sai da aka hana su a wannan garin na makka sai da suka yi shekara uku a wani shinge wani kango suna zaune ga baki ɗayansu musulmi a wannan lokacin wato idan kana karanta tarihin annabi da sirarsa sai ka ce Allah bai yi wani ɗan adam mai haƙuri irin annabi ba wallahi amma yau gashi da matsin ya yi matsi mun karanta da ku ya ce wasu daga cikin sabo ya ce ku tafi ƙasar habasha ku je can akwai wani sarki da muna kyautata masa zato baya bari wani ya zalunci makkan fagarinsu ne tasu ce amma annabi ya kora su ce su tafi habasha har sau biyu ana zuwa habashan nan mu dai za mu tsaya mu ga me Allah zai yi suka tafi suka je sun haƙura su zauna ƙarƙashin sarki kirista kuma ya taimake su amma makan ta gagare su dama magana kiran sallah ba a yi ba zai kirayu ba wane mutum amma fa inna ma'al usri yusra komi da ka sani yana da lokaci baya tabbata shikenan wa arada Allah wa arahu Allah daral hijrati wa huwa bi makkah Allah ya nuna manzon Allah gidan hijiransa tun yana makka فقال أريت دار هجرتكم بسبقة بسبقة ذات نخل بين لابتين حديث البخاري يكاشي معلقا da Imam al-Hakim ruwayar Nana Aisha ya ce Allah ya nuna mun garin da za ku je ku yi hijira yana nufin Madina kenan baina labatai ne tsakanin wato unguwa unguwa guda biyu albara yace awwal man qadima alaina min ashabi rasulullahi sallallahu musab ibn umair mutum na farko da ya fara zuwa mana garin madina a cikin sahabbai shine musab ibn umair wannan shine mutum na farko da ya fara shiga madina cikin musulmi matashin yaro musab ibn umair ya je ya bude garin da karatun alkurani da shi da ibn ummi maktum al'ama al-kafif abdullahi ibn ummi maktum فجعل يقرئان الناس القرآن da Mus'ab da Ibn Umm Maktum suka yi ta koya mutane Qur'ani malam kaji farkon da'awa farkon abin da za ku fara yi mutane koya musu Qur'ani wa'azi ne za a yi karantarwa ne za a yi unguwa ne aka bude sabon masallaci a fara saka darasin alqur'ani a tara yara a koya musu Qur'ani a tara iyayen yara a koya musu Qur'ani wannan shine da'awa shine aqida ahlus sunna kula da qur'ani da haka suna shiga me suka fara koya mutane alqur'ani alqur'ani nas alqur'an kar ku manta wannan fa makaho ne amma malamin qur'ani ne makaho amma malamin qur'ani ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد sai Ammar ibn Yasir ya zo sai Bilal sai Sa'ad daga nan kuma sai ja Umar bin Khattab fi 20 rakiban shi Umar da zai zo tahowa da mutum 20 ya wawuro ya saho daga Makka da mahaya shi ma ya dawo summa jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zo fa ma ra'aytu an-nasa farihu bi shay'in farahihim bihi bara ya ce ban taba ganin mutane sun yi farin ciki da wani abu ba irin farin cikin da suka yi zuwa annabi madina hatta ra'aytun nisaa was na wal imaa yaquluna hadha rasulullahi qad jaa sai da naga mata da bayi da ƙananan yara suna yada suna cewa ga manzon Allah ya zo ga manzon Allah ya zo ga manzon Allah ya zo madina malam yawo ake ana cewa Muhammad ya iso annabi ya iso manzon Allah ya zo wannan madinan da kake gani ta nuna wa annabi kauna na gaske shi yasa manzon Allah ya ce mutanen Madina ba wanda zai so su sai mumini kuma wala yubghiduhum illa munafiq ba wanda zai ki mutanen Madina sai munafiki saboda sun nuna annabi kauna kai ma ka so madinan nan ka kaunace su wani wani mutum ɗan bid'a ya je umara yana gaya abokinsa kai karfa ka rudu da mutanen nan mu malaman mu sun riga sun gaya mana yahudawa ne ai ba sa san annabi ka ji rashin hankali ba sa san annabi suka je suka yi maka wannan abun har ka je ziyara garin su wai yahudawa ne kai ka rabu da su wallahi ka rudu da su ce ni din na gama gane su yi mutan madina wai yana gaya abokanansa wai karfa ka rudu da su su ɗauki hankalinka su birge ka ai shi malaminsa ya gaya masa waɗannan makiya annabi ne yanzu duk wannan karatun da muke da hidimar da suke nan wai wani wai wani yazo ya tara wai almajiransa ya ce wai wai mutanen madina wai ba sa son annabi saboda tsaba ya rena musu hankali daman duk wanda ya bari kwakwalwarsa ta zama ta majina ta majina ai kowane tarkace sai a zuba maka sai ka ɗauka to waye su annabin sama da waɗannan Allah so fa aqama fi manzili abi ayyuba hatta bana masjidahu wa hijrahu annabi yayi zauna ne a gidan abi ayyub al-ansari har sai da ya gina gidansa sallallahu alaihi masallacinsa da inda yake ibada wa ba sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi manzili abi ayyuba zaid bin harisa a lokacin manzon Allah yana zaune gidan abi ayyub al-ansari aka ci shi ke mai hidima ya kawo masa abinci ruwan wanka al'amuransa dindimu ga baki daya abu ayyuba ya yi kokari a karamkalla to lokacin annabi yana zaune to kuma sai ya aika zaid bin harisa da abarafi wa atahuma ba'iraini ya ba su raƙuma guda biyu wa 500 dirham da dirhami 500 ila makkata yace ku tafi makka fa qadima alaihi bi fatima yace ku je ku taho min da fatima Allahu akbar kaga ya zauna ya dan samu gindin zama to daga baya yanzu kuma zai tura a dauko masa iyalansa wannan ita ce hijirar kuma annabi malam ka duba annabi malam annabi da kokari sallallahu alaihi wasallama da kyautayi ya ba su abin hawa guda biyu kuma ya ba su 500 a tun a lokacin dirhami 500 kaga ashe kudi suna aiki fa ko ba gane ba ne tun wancan lokacin aikensu zai yi ya ce aje a kaza sai da ya hada da kudi kaga dai ba a gaya maka me za a yi da kudin ba kai ka san dole kudi suna hidima tunda ya ba su raƙuma guda biyu ko abin hawa guda biyu to ai sai ya kyale su amma sai da ya hada da dirhami ɗari biyar to kai ma idan ka aika ka rinka hadawa da wani abu kaga wannan cewa ya yi mai a gyaran hanya kenan a ciki za su ci a ciki za su ɗan hidindimin tafiya ko ba ka bane in aike ka wani gari za ka tsaya a wurin da ake ɗan yin sallah ka samu tsirenka mai lafiya ka ce a yanko maka kwarai kuwa to ai tafiya ce tunda za duk yana cikin tafiya ai ko baya ciki yawa yana cikin tafiya ai yawa ka samu ruwanka mai sanyi inda madara a gefe ka ce a karo maka duk a cikin kudin tafiyan ne ai duk hidima ne an yi magana ka ce mun nan ci abinci alaji na nawa muka kuka ci mun ci abincin dubu ashirin da bakwai haka daga ji ya san ba abincin nan an ɗan yi gyaran hanya a cikinsa to amma dai duk yana cikin tafiya ai ko ba ka bane a gyara sosai kar wani ya tafiya ya ga bai yi gyara ba ka gyara sosai sosai sosai duk yana cikin hidima warai da gaske ma'ana ba a tafiya sai da guziri wannan tun lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka zo masa faƙadima alaihi bi fatima da ummu kulsum ibnataihi suka kawo masa na fatima suka kawo masa ummu kulsum ƴaƴansa guda biyu da sauda zaujatahu matarsa da usama ibn zaid da ummu ayman dukansu amma zainab falam yumkinuha zawjuha abul as akwai yarsa zainab mijinta abul as bai bata ta fita ba yace ba za ki fita ba la ilaha illallah dubi mana annabi ya aika amma mijin ya ce a'a bai batta ta fita ba shikenan kuma haka aka kyale ka ji karfin miji ko to ka zo kana rikici da da mijin kanwarka ko mijin yayanka yana da fawa sama da kai kai wani yaya yaya yaya wasu fada ba abin da kake yi sai wai yaya ne kawai kai haka ne mana kasa akwai masu mulki to ba kanwata ba ce in kanwanka ne ma mijinta ya fi ka fawa a kanta kwarai kuwa ka biya hankali وخرج عبد الله بن ابي بكر معهم عبد الله dan gidan sayyidina Abu Bakar da ya samu labari sai ya biyo su bi iyali Abi Bakar da iyalin wa Abu Bakar Abdullahi dan gidan Abu Bakar ashe Abu Bakar yana da mai suna Abdullahi ai Abdullahi babban suna ai galiban za ka ga suna da ya'ya masu suna abdullahi ai kwarai kuwa kuma kaga da yake babban suna ne mutum ne mai karamci malam sai ya taho da iyalin babansa wallahi ka gani ko haka ake so duk abdullahi ya zama rajul karim ya ce wa fihim aisha daga cikinsu akwai waye aisha fanazalu fi baiti harisa bin nu'man da suka iso madina sai suka sauka a gidan harisa ibn nu'man wannan kisar ibnu sa'd ya rawaito a cikin at-tabaqatu al-kubra to yanzu an dawo kun ji labarin masallaci kuwa ba a gina masallaci ba amma dai an ga inda taguwa ta tsaya ko to wani sati za mu gina masallacin nan insha Allah bi idhnillah za mu ji yaya aka gina masallacin annabi alaihi salatu wassalam wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh